الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وليس في هؤلاء التربية ولا لمسبب السببية وإن كانت السببية أسمعها فانظر إلى قوله للنفس المؤمنة مئة من الإبل وقوله دخلت امرأة النار في جبهته كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية وليست فيه للمعاد في جميع معانيها فقولك فعلت هذا في مرضاتك فيه معنى زائد على قولك فعلته في مرضاتك وأنت إذا كنت أوذيت بالله لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك أوذيت بالله ولا بسبب الله وإذا حكم المعنى قوي حكم الفاعل والمقصود أن الصبر بالله إن أريد به هذا المعنى فهو حق وإن أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نواهيه له وبه لم يحصل والصابر بالله كالمجاهد في الله والجهاد فيه لا يخرج عن الجهاد به وله والله موفق واما قول بعضهم الصبر بالله عناء والصبر والصبر بالله بقاء والصبر بالله بلاء والصبر مع الله وقاء والصبر عن الله جفاء فكلام لا يجب التسليم لكائنه لأنه ذكر ما صنع له وتصوره وإنما يجب التسليم للنفي المسدد عن الكائن المقصود ونحن نشرح هذه الكلمات أما قوله الصبر لله عناء فإن الصبر لله ترك حدود النفس ومرادها لمرادها وهذا أشد شيء على النفس وأصعبه فإن قطع المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها إلى الله شديد جدا على النفس بخلاف السفر من النفس إلى الآخرة فإنه سهل كما قال عن قاسم الجليل المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن وهجران الخلق في جلد الحق شديد والمسير من النفس إلى الله صعب صعب شديد والصبر مع الله أشد وأما قوله والصبر بالله بقاء فلأن العبد إذا كان لله هان عليه كل شيء ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان بأمره وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه ومعتبر وفي هذه الحال لا يجد أداء الصبر ولا مراحته وتنتهك مشاق التكليف له نعيما وقوة عين وقوة عين قال بعض الزهاد عالجت قيام الليل عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة وخلقة وأما قوله الصبر بالله بلاء فالبلاء فوق العناء والصبر فيه فوق الصبر له وأخص منه كما تقدم فإن الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه وهو أشد من الجهاد له وكل مجاهد بالله وسابق بالله مجاهد له وسابق له من غير عكس فإن الرجل كان يجاهد ويسبق لله مرة فيقوى عليه اسم من فعل ذلك لله ولا يقوى عليه اسم من فعل ذلك لله إلا على من انغمس في الجهاد والصبر ودخل الجنة وأما قوله والصبر مع الله وقاع لأن الصبر معه هو الثبات معه على أحكامه وألا يزيد الكلب عن الجنابة ولا الجوارح عن الطاعة فتعطي المدية حقها من التربية كما قال تعالى عن خليله وإبراهيم الذي وفى أي وفى ما أمر به بصبره مع ذلك على أوامره وأما قوله والصبر عن الله جفاء فلا جفاء أعظم من سواه ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم إلا بمحبته والقرب منه وإمكان مرضاته على كل شيء فأي جبال أعظم من السواد على يا إساك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata yau muna takwas ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan tara shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wallafar al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na 22 cikin wannan littafi a jerin darussanmu a wannan majalisi wannan shi ne na 352 kafin mu shiga karatu akwai wanda yake tambaya game da waɗanda suka haɗa sallah domin tsammanin saukar ruwa ko kuma saboda ruwa ya sauka ko yana sauka suka hada sallah sai zanto kuma ko dai abinda suka yi tsammani din bai faru ba wato ruwan saman bai sauka ba ko kuma ruwan saman ya yanki ya dakata kafin isha'i din magariba da isha'i ce to wasu suke maganar cewa sai an sake sallar su kuma su ce ba sai an sake ba a maganar cewa ana iya a sake sallah idan har lokacin ya zo babu wannan uzurin to magana ce da malikiya suke fada suke cewa oida fil waqti ma'anar al'i'adatu fil waqti a wajen malikiya suna nufin mustahabbi ba suna nufin wajibi ba idan abinda suka ce idan da lokaci a rama a ƙa'ida abinda suke nufi mustahabbi ne a rama ba suna nufin dole a rama ba abinda ake nufin dole a rama shi ana cewa oi da abadan alaihi al'adatu abadan dole mutum ya rama har abada wato ko a wani lokaci saboda idan mutum ya abu ya yi a bisa umarnin shari'a shari'a ta ba shi damar ya yi abu kuma ya yi to ka zo ka ce dole sai ya sake yin wannan abin bayan ya yi shi to babu irin wannan a shari'a bayan ta za ka damar ka yi kuma a dawo a ce sai ka sake babu wannan a shari'a saboda in ya yi na farkon da aka baka ya yi to mene ne hikimar a sake cewa ka sake idan kuma bai yi ba na farkon bai yi ba to me yasa za a ce ba za ka wato a cikin lokaci ake so ka sake duk abin da ka yi shi bai yi ba to maganar i'ada fil waqti bata taso ba kowane lokaci zaka iya sake wannan abu ba ba wai a daidai lokacin ba saboda ka magana sahihiya shine na farko dai su kansu da suka faɗi wannan ba suna nufin wajibi ba suna nufin mustahabbi a kowane mas'ala suka faɗi haka sannan na biyu magana mafi inganci shine duk abin da shari'a ta baka damar ka yi in ka yi shi kenan ka gama da wannan sallar farilla ba a yin ta sau biyu ba a yin sallar farilla sau sallar farilla iri ɗaya sau biyu a lokaci ɗaya saboda in kai azhar kai azhar ba za a sake cewa ba wai wata azahar din ce ta zo ta kashe gari ba a wannan azahar din a ce kuma ka sake yin azahar ta biyu babu irin wannan a shari'a sauraka ba a sallafa rilla iri daya a lokaci daya sau biyu in ka yi ta farko ta yi to shi kenan sauraka babu magana cewa dole ba wanda ba ya taba cewa dole ko su masu cewa a adafin wakti din ba suna nufin dole ba sannan kuma cewa karama din ba mustahabbi ne shi kansa baya da wajihi saboda inda har ta farkon ta yi to ta yi kenan babu magana a dawo a warware maka ita a ce ka sake yin farilla bayan ka riga ka yi ta hatta waɗanda ake cewa in suka yi sallar su kaɗai suka je suka samu ana jam'i ba ita wannan farilla za su sake ba sai dai su yi nafila ne sai dai su yi nafila wato wanda ya sallarsa shi kaɗai ya zo masallaci kuma ya gaba a sallah ba to an so ya bi sallar da za ya da suka ana yi a masallaci amma nafila ce gare shi ba farilla ba saboda can farilla da ya yi ko da shi kaɗai ya yi ka riga ta karbu ba cewa ya sake ta a matsayin farilla sai dai ya bi su ya yi sallah a matsayin shi nafila yake kamar da mu'azim da jabal ya kasance yana sallar farilla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je masallacin bani salima ya ja su sallah amma shi nafila yake su ko farilla hakanan hadisin zaid ibn al-arqam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah wasu mutane biyu suka shigo amina sallar asuba suka koma gefe ɗaya ba su yi sallah tare da su ba bayan an gama annabi ce a kira masa su aka zo da su suna rawar jiki suna ji tsorace nabi ce ya suka shiga sallah tare da mu suka ce amin yi sallar mu a masaukanmu nabi ce ko kun yi sallah a masaukanku kuka zo masallacin jama'a ba su yi sallah ba suna jam'i to ku yi sallar tare da su fa inna halakuma nafila sai ta zamo muku nafila nafila sau da aka basu ce sake maimaita waccan sallar ba saboda in ka riga kai farilla ka yi ta kenan sai dai kuma kashe gari in wani lokacin irin ta ya zo kuma sai ka yi ta wannan ranar amma ba a sallar farilla iri daya a rana daya sau biyu akwai wanda ya rubuto tambaya ba tambaya ba ce ya kamata mutane su rika bambance tsakanin tambaya da darasi tun ya rubuto ya ce yana son a yi masa bayanin yadda ake kiran sallah da lafazan sa da ikama wannan darasi ne ba tambaya kake ba tambaya kana duba wata matsala ce da ta ɗan rikice maka yaya hukuncinta kamar wanda da muka yi bayani amma ba ka fito ka rubuto tambaya ka ce a maka bayani yadda ake kiran sallah ba so ba za mu tsaya kan wannan tambayar ba idan ba manta ba a karatunmu na ƙarshe malam yana mana bayani akan asabru fillah asabru fillah ce akwai asabru lillah akwai asabru billah wasu ka yi sabru ma Allah to wasu ka ce a ƙara ma asabru fillah asabru lillah shine kai haƙuri don Allah abinda ake nufin ikhlasi ka yi shi tsakaninka da Allah shine asabru lillah asabru billah ka yi haƙuri tare da neman taimakon Allah to ka nemi Allah ya taimaka maka a wajen yin wannan haƙurin shi ne a sabru billah wasu birwa ma sabru ka illa billah to wasu suka ce ya kamata a ƙara a sabru fillah malin ya ce a sabru fillah ɗin shi ma daidai yake da a sabru lillah kalmar a sabru fillah daidai take da a sabru lillah ba wani kisbi ba ne mai cin gashin kansa ka ce fa'altu haza fillahi na yi wannan dan Allah fi din nan tana nuna kayi abin dan Allah ke wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarika ala ausali shilwin mumazzai ce wa lazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana saboda haka fillahi daidai yake da lillahi wato kai haƙuri dan Allah sai dai ce kalmar fi tana nuna waɗannan abubuwa guda biyu ko dai fi fi marzatillah wa fi sabilillah wato kai hakuri saboda neman yardar Allah kuma a cikin tafarkin Allah to wannan yana nuna abinda kai hakuri akan sa zabin ka ne kai ka zaba da kanka kai wannan abu kuma kai hakuri akan aikata shi kamar kace ta'allamtu al-ilma fika kaga kai kaje ka nemi ilimi da radin kanka da zabin kanka ba a tirsasa ka ba duk abin da ka yi shi dan Allah da zabin kanka to wannan ana ce kana iya cewa wato fa'altu kaza fillah daidai yake ka ce lillah sannan yana zuwa da ma'anar cewa abin nan kana yin shi ko ka yi shi dan Allah tare da abin da yake tattare da shi na wasu wahalhalu da ba kai ka zaɓa wa kanka ba kamar ka ce misali kamar yadda ya gabata a hadisin jabir uktalu fika marratan saniya a kashe ni fika saboda kai mutum a kashe shi a fagen yaƙi wajen jihadi ba shi yake zaɓa wa kansa kisan ba wani abu ne da yake faruwa da shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa amma kasancewar ya faru da shi ne a tafarkin Allah zai iya cewa fi kaza uzitu fillah an cutar da ni fillahi a cikin tafarkin Allah kaga anan mutum ba shi ya zaba wa kansa cutarwar ba amma kasancewarsa yana bin hanyar Allah ya gamu da cutarwa iri-iri akan wannan hanyar to zai iya amfani da kalmar fi amma dai tana komawa ga ma'anar cewa wannan abin ya same shi ne kuma yayi hakuri ya jure saboda Allah kaga ya koma daidai da ma'anar asabru lillah to shine ma da yake cewa walaysat fiha huna lidh-dharfiyya wala li mujarrad as-sababiyya wa in kanat as-sababiyya aslaha fanzur ila qawlihi fi an-nafs al-mu'minati mi'atun min al-ibli wa qawlihi dakhalat imra'atun nara fihi ar-ra kayfa tajidu fihi kayfa tajidu fihi ma'nan za'idan 'ala as-sababiyya idan ya zanto a larabci fi tana zuwa mai ba'adar zarfiya wato wani abu cikin wani abu kalmar tana nuna shigar wani abu ko wani abu ya kunshi wani abu sai aika amfani da kalmar fi ce alba'u fil ina'i ruwa a cikin kwano ko a cikin koko kaga fi din nan tana nuna cewa ruwan nan yana cikin koko shine zarfiya din shine zarfiya din kamar ka ce almalu fi jaibika kudi yana aljihunka wannan fi din tare da cewa kudin yana cikin aljihu a tsare saboda kalmar fi a larabci tana nufin zarf zarf shine wani abin da ake zuba wani abu a cikin sa to yace to anan fi ba kawai tana dauke da ma'anar zarfiya bane cewa ta nuna wani abu cikin wani abu ko kuma tana dauke da ma'anar sababiyya kawai cewa abu kaza saboda kaza kamar yadda muka yi magana wato qataltu fi sabilika wato a tafarkinka a sabilinka a dalilinka ce ba kawai wannan ma'anar take dauke da ita ba a cikinta akwai ma'anar faruwar wani abu daga a gare ka ba da zabinka ba ko faruwar wani abu a gare ka da zabinka wanda shine al-ma'na zaid ala zarfiyyati was sababiyya an samu wata ma'ana ƙari akan kasancewar fi tana nuna wani abu cikin wani abu shi ne zarfiya ko kuma fi tana nuna sababin wani abu faruwar wani abu to banda wannan kuma tana nuna wani abu da ya same ka ko dai da zaɓinka ko kuma ba da zaɓinka ba sai ya ce fanzur wa in kanat as-sababiyyatu aslaha ko da cewa a asali kalmar fi tana dauke da ma'anar sababiyya wato asali a sababin kaza a dalilin kaza sai ya ce duba wannan gaba ta cikin wannan hadisin في النفس المؤمنة مئة من الإبل في النفس المؤمنة أن ينفرين في في النفس المؤمنة وتؤتكن ري مؤمنة إذا غفك شمومني أكوي مئة من الإبل راقم أدري wannan hadisi ne da ya zo na abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm imamun nasa'i ya rawaito shi mausulan da wannan isnadin cewa abubakar ibn hazm abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm ya ji daga babansa daga kakansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wa mutanen yaman ya rubuta musu littafi ya aika musu a ciki yayi bayanin wato hukunce-hukuncen rabon gado kuma yayi bayanin sunnoni tare da bayanin diya-diya na kisan kai ko kuma na yoma wani rauni a cikin jikinsa to a ciki yazo wa anna fil nafsi diyata mi'atan min al-ibli wa anna fil nafsi diyata mi'atan min al-ibli cewa a cikin kisan kai akwai diya raƙumi 100 to wannan hadisin abinda magana da tafi karfi cikin maganganun malaman hadisi hadisi ne mursal hadisi ne mursal hadisin abubakar ibn muhammad ibn hazm abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm da ya zo imamul nasa'i ya ruwaito shi mausulan ya ruwaito shi mursal kuma malamai sun fi rinjayar da hadisin mursal to amma dai abinda yake cikinsa abin ne sahihi cewa duk wanda ya kisan ya kashe rai na musulmi mumini to akwai diya diyan nan kuma ta dabbobi ce to raƙuma ɗari mi'atun min al'ibil wanda ya zo a cikin hadisin sahal ibn hatma a cikin sayi muslim lokacin da aka kashe musu ɗan uwansu a khaibar aka kasa gano wanda ya kisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyarsa ya biya diyarsa raƙuma ɗari ciki yake cewa mani a tabata nafsan mu'minan wanda ya kashe rai mumini to akwai diya na kuma ɗari to amma hadisin wancan na abubakar ibn muhammad ibn amur ibn hazm bai zo da lafazin mumina ba sai dai kalmar mumina ɗin za a fahimce ta daga hadisin sahal ibn hasma wanda yake cikin sai muslim a yadda yake a cikin ruwayar إن في النفس الدية مئة من الإبل باب كلمة المؤمنة وأن تزوء أتك النس مقال الإمام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تو أما أنا أبن ابن القيم يكي تشوى كدوبا كغا أنا aka ce fi aka yi amfani da kalmar fi dinnan da kake gani aka ce fi annafsi ba wai kana kawai ana nufin sababi ba har ila yau akwai ma'anar cewa mutumin da aka kashe shi bai ji ba bai gani ba tunda duk wanda za a kashe ba da zaɓinsa ba za a kashe shi saboda ka wani abu ne ya same shi ba tare da ya zaɓinsa ba ba tare da ya buƙaci abin ba ba tare da ya so shi ba to saboda ka kalmar fi tana ɗauke da wannan ma'anar bayan tana ɗauke da ma'anar zarf ko kuma ma'anar sabab haka nan da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu huraira a hadisin abdullahi ibn umar hadisin abdullahi ibn umar wanda yake cikin sahihaini na cewa dakhalat imra'atun an-nara fi hirra dakhalat imra'atun al-imra'atun imra'atun an-nara fi hirra wata mace ta kashe mage a dalilin wannan kisan da ta yi wa mage ta shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan magen da ta tsare ma matar da ta tsare mage kyanwa a cikin keji ta hana ta fita bata ba ta abinci ba bata kyale ta fita ta nemi abinci ba har maganar ta mutu da yunwa nabi ce Allah subhanahu wataala ya azamtar da wannan mata da wutar wutar jahannama saboda wannan kisa da ta yi ta tsare ta ba ci ba sha ta kuma kyale ta je ta nema ba wannan sanadiyar haka ta shiga wuta to kaga amma a hadisin a larabci sai aka ce fi hirratin aka yi amfani da kalmar fi wanda yake nuna maka akwai ma'anan za'idan ala sababiya ƙari akan sababi tana nuna cewa ta yi mata wani abin da ba zaɓinta ba babu wanda zai yadda a tsare shi har ya abin nan sannan kuma fi a nan har ilawa ta ɓangaren matar ƙarar nuna ta yi abin da zaɓinta ita ce da kanta ba wani ya tilasta ta ba bai zama mata dole ba ta kama mage ta tsari sauraka fi tana dauke da waɗannan ma'anoni guda biyu bayan nuna sababi kuma har ila yau tana nuna ma'anar mutum ya yi abu da zaɓinsa ko kuma ba da zaɓinsa ba kamar yadda zai kawo misalan nan na farko ba da zaɓin mutum ba na biyu kuma da zaɓinsa walaisat filil wa'i fi jami'i ma'aniha ba duka inda fi ta zo take nuna cewa wani abu a cikin wani abu ba ba duka abinda inda fi ta zo take nuna wani abu ya shiga wani abu ba kamar yadda ba haushi fassarar mu ta hausa ta gargajiya duk inda fi ta zo sai mu ce a cikin wani abu ba a cikin ba wata zo lokaci tana nuna uluwi ba amintun man fis sama'i أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر كاغا في السماء أنا ما أنا نفهم الله سبحانه وتعالى با يا شيجي cikin sama Allah subhanahu wataala mustawin ala arshihi ba'in min khalqihi sifar ubangiji shine ya daidaita akan al'arshin sa baya gauraye da halittarsa baya gauraye da halittarsa ba a'lal jinan mafi kololuwar aljanna ita ce al-firdaus ta kuma al-firdaus al-arshi shi yake yi mata shi yake yi mata rumfa wa saqfuha arshur rahman kamar da yazo a hadisi al'arshi shi yake yi wa aljannar kololuwa wacce ita ce a kololuwa an san cewa aljanna a sama take to kololuwar aljanna ita ce alfirdaus ita kuma samanta al'arshi ne sannan ubangiji kuma yana saman al'arshi kaga al'al ubangiji bai sama bata kunshe shi ba babu wani abu cikin halittar Allah da yake kunsar ubangiji ta'ala Allahu an zalik saboda ka kai da kaga a amintu man fis sama'i ba yana nufin cewa sama ta kunshi ubangiji bane ana nufin man ala sama kamar yadda fir'auna ya ce wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli fi juzu'in nakhli an san as-salbu shine a gicce mutum a gicce mutum gicce mutum shine a dora shi a daure shi a jikin wani itace ko wani abu mai tudu bayan an kashe shi saboda a wulakanta shi wulakanta gawarsa ko da bayan mutuwarsa ai masa wannan wulakanci shine as-salb a gicce mutum to kaga fi juzo'i kalmar fi a nan ba tana nufin ya faffasa kututturen dabino ya zuba su a ciki bane yana nufin akan kututturen dabino saboda kalmar fi a larabci ba wai ko ina ta zo take nuna wani abu ya kunshi wani abu ba a wani lokaci wani abu a saman wani abu ko kuma wani abu a dalilin wani abu duk kalmar fi tana dauke da wannan ma'anar tana dauke da ma'anar zarfiya tana zuwa da ma'anar sababiyya tana zuwa da ma'ana za'id ala hadainil ma'anayai kari akan waɗannan ma'anoni guda biyu shine abinda ibnu qayyim ana yake bayani fa qawluka fa'altu hadha fi mardatika kace nayi kaza fi mardatika saboda neman yardarka kaga fi anan fi anan tana nufin sababiyya tare kuma da dilararta tana kuma nuna cewa abin nan da kai da zabin ka kai ba tilasta ka kai ba da abin da kai kana neman yardar Allah to ana tsammanin abin nan da zaɓin ka kai shi ka yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a ka yi masa biyayya ka bauta masa ka nisanci haninsa ka yi abin da yake so ka bar abin da baya so a wanda duk zaɓin ka ne Allah ya baka dama to sai ka ce fi ka yi amfani da kalmar fi amma kaga adam ba ta ɗauke da ma'anar zarfiya ba tana nufin abu cikin wani abu ba ففيه معنى زائل على قولك فعلته لمرضاتك كان يتو فعلت ذلك لمرضاتك ناي ابو كذا دومين يردرك دومين يردرك انا اللام tana nuna kayi shi ka tsantsanta abin domin yardar Allah baka da wata manufa a zuciyarka in ba neman yardar Allah ba amma baya ga wannan in aka yi amfani da kalmar fimar zatika to yana nuna sannan abin kayi shi da zaɓinka ba don ba wani ne ya tilasta ka ba kaga ashe in ka ce fa'altuhu fika sama ƙari ne akan fa'altuhu laka fa'altuhu laka kana nufin tsantsanta aikin ga wannan mutum fika kuma kana nuna da zaɓinka kuma kai aikin ba tilastawa ba wa anta idza qulta uzitu fillahi haka nan in ka ce uzitu fillahi an cutar da ni fillahi saboda Allah a nan fi tana ɗauke da ma'anar sababiyya wato saboda ina tsaye akan tafarkin Allah aka cutar da ni sannan kuma har ila yau tana ɗauke da wata ma'ana ƙari akan sababiyya ita ce ma'anar cewa an yi maka wani abu wani abu ya same ka ba da zaɓinka ba saboda haka wani abu ne na cutarwa ya same ka amma ba da zaɓinka ba saɓanin jumlar farko fa'altu kaza fi marzatika kaga wannan da zaɓin ka kai na biyu kuma uzaitu filla an cutar da ni saboda Allah nan kalmar fi tana ɗauke da ma'anar sababiyya tana kuma ɗauke da ma'anar cewa wani abu ya same ka ba da zaɓin ka ba la ya ƙubu maƙama hafin lafzi ƙaunuka uzaitu lillahi wala bi sababin lahi wannan uzaitu fillahi tana ɗauke da ma'anar da da in ka ce uzitu lillahi ko uzitu bi sababin lahi manar ba ta cika ba ba ta cika ba kamar ka yi amfani da kalmar fi a nan duk abinda ibn qayyim yake ta kai kawo a kansa shine ya ce maka kalmar as-sabru fillah tana komawa ne zuwa ga as-sabru lillah amma tana dauke da wata ma'ana ƙari akan ma'anar as-sabru lillah wato kai hakuri dan Allah kai hakuri dan Allah akan abinda kai da zabin ka ko kai hakuri dan Allah akan abinda ya same ka ba da zabin ka ba saboda haka kalmar fi take da take nuna wannan fa idza fuhima al-ma'na tuwiya hukm al-ibara yanzu sanda aka fahimci ma'ana to shikenan hukuncin magana sai a koma da ita gefe guda an gane abinda ake take nufi wal maqsudu yace abin nufi dai anan anna as-sabra fillahi in urida bihi hadha al-ma'na fa huwa haqq in kace as-sabru fillahi kana nufin wannan ma'anar da yayi ta bayani ya ce to wannan gaskiya ne wa in urida ma'anan kharijun an sabri ala aqdiyatihi wa ala awamirihi wa an nawahihi lahu wa bihi lam yahsul in kuma wata ma'ana kake nufi wacce ta ketare ma'anar haƙuri akan ƙaddarar ubangiji ba mara daɗi ko haƙuri akan bin umarnin Allah ko haƙuri akan barin abin da Allah ya hana wanda su ne kashe-kashen haƙuri guda uku ya ce duk wani haƙuri baya fita daga waɗannan kaso guda uku ko dai ka yi haƙuri a kan bin umarnin Allah ko ka yi haƙuri a kan barin abin da Allah ya hana ka ko kuma ka yi haƙuri a kan wata ƙaddara mara daɗi da ta faɗa maka ya ce to in ana nufin waɗannan haƙurin su kuma kaso biyu ka yi su lillahi wa billah lillahi shi ne ka yi wannan haƙurin don Allah ba don wata manufa ko wani dalili ba dan Allah kai sannan wabillah kayi shi tare da neman taimakon Allah game da ce wasbir wa ma sabruka illa billah hakurinka ba zai yiwu ba sai tare da taimakon ubangiji subhanahu wataala kamar yadda muka sani mu a akidar mu ta musulmi babu wani abin da za mu yi ya yiwu da karfin mu ko da dabaran mu sai da taimakon Allah subhanahu wataala to kaga shine as-sabru lillah wa billah shine yace in kana nufin wannan as-sabru fillah da wata ma'ana ba wannan ba to wannan ba za ta samu ba ba za ta samu ba wata ma'ana da ba wannan ba kaga kenan as-sabru fillah yana komawa zuwa ga wadancan kashe kashe guda uku da suka gabata fas-sabiru fillah kal mujahidu fillah ce as-sabiru fillah wanda zai yi hakuri saboda Allah kamar wanda zai yi jihadi ne saboda Allah ce wallazi na jahadu fina da nahdiyan nahum subulana wal jihadu fihi la yakhruju an ma'na al jihadi bihi wa lahu jihadi kuma fillahi baya fita daga ma'anar al jihadu billah ko al jihadu lillah kai jihadi tare da neman taimakon Allah ko kai jihadi dan Allah wallahu al muwaffiq to sannan sai ya dawo maganar wasu daga cikin magabata wasu daga cikin malamai da suke faɗar haka kamar yadda mai risalar ƙurshairiya abul qasim al-qushairi risala ce ta sufanci da ya kawo wannan maganar yake cewa as-sabru lillahi ana was-sabru billahi baqa was-sabru fillahi bala was-sabru ma'a Allahi wafa was-sabru 'anillahi jafa anan idan watakila ka ga dubi yadda ya karkasa haƙuri ya yi amfani da kalmar lamun da kalmar ba'un da kalmar fa'un fillahi wato da kuma kalmar ma'a da kuma kalmar an sai ka kamar haƙuri ya karkasu zuwa wannan kashe-kashen da ya ambata amma ibn al-qayyim yake so ce maka a'a wannan baya nuna kasu haƙuri ya karkasu zuwa waɗannan ma'anonin da ya ambata ya ce asabru asabru lillahi ana haƙuri don Allah wahala ne wato abu ne mai wahala wasabru billahi baka haƙuri kuma tare da neman taimakon Allah wanzuwa ne abu ne mai wanzuwa tun da Allah ne zai taimaka maka a kansa da haka baka tsammanin yankewarsa saboda taimakon Allah ga bawansa ba ya yankewa wasabru fillahi bala haƙuri kuma fillahi cikin lamarin Allah to akwai akwai akwai jarraba abinda aka aka yi umarni da shi yana tattare da wata jarraba kuma ko dai jarraba daga kai kanka da aka yi maka umarnin zuciyarka ta rika saba umarnin ko wasu daga abu daga waje ko kuma wasu abu da za su cutar da kai akan wannan umarni to saboda kai ce as-sabru fillahi bala akwai jarraba as-sabru ma Allah hakuri tare da Allah wafa'un akwai halacci akwai cika alkawari akwai halacci wato ka zama cikakken dan halal al-sabru ma Allah ya zanto duka a duk al'amari kai kana tare da Allah ma'ana duk inda hukunce-hukuncen Allah suke a nan kake in hukuncin Allah a gurin umarni ne to kana tare da umarnin in hukuncin Allah hani ne kana tare da hanin in hukuncin Allah kuma wata kaddara ce da za ta faru to kana mai miƙa wuya da rungumar ƙaddarar shi ne ta doro ma a hakamillah amuran wa nahayin wa ƙadarar shi ne a sabro ma Allah sannan ce wa sabro anillahi jafa ka yi haƙuri gabarin Allah kuma jafa'i ne to jafa'i ne ka yi haƙuri gabarin Allah wato a ce kai yanzu ka haƙura da soyayyar Allah ka haƙura da neman taimakon Allah wanda ba zai yiwu ba jafa'i ne kuma ba zai ka ce ka haƙura yadda za ka iya haƙuri da wani masoyinka da bai ba ka haɗin kai ba ka ce to kai ka haƙura wannan al'amari kai yanzu ka haƙura to ba za ka yi wa Allah haka ba don wani abu da zai same ka ce ka haƙura da shi ce to wannan jafa'i ne sai malam ya ce to wannan magana da aka samu daga shi wannan mai magana fa kalamun la yajibu taslimu li qa'ilihi magana ce da ba wajibi a sallama wa mai ita ba da mutum ya faɗi wannan magana ba za a sakan masa ba a ce e lalle yadda ka karkasa haƙuri kashe kashe kashe kashe irin wannan to an sakan maka hakan ya ce a ba wajibi ba ne li'annahu zakara ma sana'a lahu wa tasawwaru wa tasawwarahu ya faɗi abin da ya zo masa a rai ne ya kuma suranta shi a kwakwalwarsa saboda ka shi abin da ya tsarsu a zuciyarsa ya zo masa a rai ya suranta kamanninsa a kwakwalwarsa shi ya faɗa وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم abinda ake yi wa sallamawa a miƙa wuya a kansa shine abinda za a kawo nassi daga Allah ko daga manzansa ababen gaskatawa wanda babu kuskure babu zamiya da kaucewa a cikin maganganunsu Allah da manzansa su ne in suka yi magana to ba ka da zaɓi sai dai ka sallama ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما قال قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما to maganar Allah ita ce ake wa haka haka sai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wata magana da wani wanda ba Allah da manzansa ba za su yi to akwai ta karba wani lokaci kuma akwai ta bari duk wani wanda ba Allah da manzansa ba da zai yi magana akwai magana da za a karba akwai magana da za a iya bari sai Allah subhanahu wataala sai manzansa kamar da Imam Malik yake cewa kulluna raddun wa mardudun alai illa sahibi hadha al-qabr dukkanmu akwai wanda zai yi raddi akwai wanda za a yi masa raddi in ba mai wannan kabarin ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine in ya faɗi magana kat shikenan ya yanke zance ba kuma sauran magana da za ta biyo bayan tasa yace to saboda haka kada a ga kamar ba mu yi daidai ba da muka ce ba za a sallama mai wannan magana ba saboda ba maganar Allah da manzansa yake kawo ba maganarsa ce akwai abin da zai karba akwai kuma abin da za mu bar masa amma duk da haka wa nahnu nashrahu hadhihi alkalimat wannan maganganun da yayi zamu yi masa sharhi zamu yi musu sharhi wato zamu yi fashin baki akan su mu fito da ma'anonin su ta yadda za a ga cewa dukkanin su suna komawa zuwa ga wadancan kashe-kashe na baya da muka yi a rika tuna abubuwan da suka wuce a baya domin karatun a hade yake kada ana yi na baya yana zubewa in ya zube shi ke na gaban ma ba za ka iya cafkarsa ba kana son ka gane na gaba sai ka gane na baya na bayan nan da ya gaya mana cewa ka haƙuri kashi uku ne ka yi haƙuri a kan bin umarnin allah ka yi haƙuri a kan barin abin da allah ya hana sannan na uku ka yi haƙuri a kan hukuncin allah kaddararsa waɗannan kashe-kashe uku su ne kashe-kashen haƙuri sannan wannan haƙurin ko dai ka yi shi lillahi wa billah ka yi shi lillah don Allah wanda yana nuna ikhlasi ka yi shi kuma billah tare da neman taimakon Allah saboda ka haƙuri baya wuce waɗannan bayanan da ya yi a baya don haka duk wani ƙarin bayani da ya zo in ka bibiye shi ka yi masa fashin baƙi sai ka ga ya koma ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa uku da ya ambata ba zai fita daga cikinsu ba sai ce amma kauluhu as-sabru lillahi ana haƙuri saboda Allah haƙuri dan Allah wannan akwai wahala fa inna sabra lillahi tarku tarku hududin nafs wa muradiha li muradillah in aka ce as-sabru lillah ana nufin kabar dukkan wani abu na raban zuciya wani abin da zuciyarka take so take fatan samun ka yi ƙoƙarin watsar da shi ka watsar da muradin zuciyarka domin tabbatar da muradin ubangijinka Allah subhanahu wata'ala ya halicci ran ɗan adam zuciyarsa da wasu abubuwa irin na halitta wanda babu abin da yake tsarkake wannan abubuwan da suke cikinta sai yi idan Allah sai yi idan Allah wa uhdiratil anfusush shuh rayuka da Allah subhanahu wataala ya halice su da ciwon ruwa ciwon kankame abu koyi annafsu al'amaratu bisu inda annafsu al'amaratu bisu illa ma rahima rabbuk za ta yi umarninka da mummunan abu akwai abin da ya shafi hassada akwai abin da ya shafi girman kai akwai abin da ya shafi kashi duk yana faruwa a cikin zuciyar mutum ne to maka ce as-sabru lillah kai hakuri ka bi Allah koda ya saba wa abinda zuciyarka take so koda ya saba wa muradin zuciyarka to wannan kaga akwai wahala idan zuciyarka tana nura maka wani abu tana saka maka wani abu za ta yi ta damun ka ne za ta yi ta damun ka ne ba za ta tsaya a wani matsayi guda ɗaya ba yau ta tuka maka gobe ta tuko maka sai ka buƙaci abin nan gobe ma ka bukata ji ma ka bukata haka zuciyarka za ta yi ta fada da kai kana yaki da ita to kai hakuri duk abin da ta bijiro maka da shi wanda ya saba wa muradin ubangiji ka bijire mata kai ma amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa saboda ka guje wa san bin san zuciyarka bin abin da zuciyarka take so bin muradin zuciyarka ka nemi muradin Allah da yarda su shi kadai to kaga wannan abu ne mai wahalar gaske saboda kana yaƙi ne da zuciyarka kana kuma yaƙi da shaidan wanda shi kuma yake ƙoƙarin ya ga ta hanyar sa maka wasu wasi da sake-sake a zuciyarka ya ja shi zuwa ya ja ka zuwa bangarensa to kaga nan akwai wahala wa hadha ashaqqu shay'in 'ala an-nafsi wa ashabihi wa hadha ashaqqu shay'in 'ala an-nafsi wa ashabihi wannan abu ne mai matukar wahala ga mutum abu ne mai matukar wahala ga mutum fa'in na kafa almafazati bainan nafsi wa bainan lahi bi haithu ya siru min ha'ilan lahi shadidun jiddan alan nafsi ka ainihin yanke wannan tazara da take tsakanin zuciya da kuma ubangiji wato abinda zuciya take so da abinda ubangiji yake so ka yi ƙoƙari ka yanke wannan tazara ka je ga abin da Allah yake so bi haithu yasiru minha ay min an-nafs ila Allah ka tafi ka bar abin da zuciya take so ka nufi abin da Allah yake muradi yace shadidun jiddan ala an-nafs abu ne mai wahala kwarai ga dan adam kai kokarin kwatar kanka daga abin da zuciyarka take saka maka ka nufi abin da Allah yake nema a wajenka abu ne mai wahala gaskiya masafa ce tazara ce tsakanin zuciya da kuma abin da Allah yake so kokarin ka bar wannan abin da zuciya take so da tazaran nan ka yanko ka taho har ka zo ga muradin Allah tafiya ce mai wahalar gaske kana iya kama hanya tiryan tiryan shedan ya bijiro maka ya mai da kai baya ka koma ka ci gaba da tunanin abin da ka fara tunani a baya mara kyau bi khilafi safari min an-nafs ila al-akhirah fa innahu sahl amma tafiya daga zuciya zuwa lahira abu ne mai sauki kila wanda ce menene bambanci tsakanin tafiya zuwa ga Allah da tafiya zuwa ga lahira ina ganin a bari in mun kira sallah sai mu yi wannan bayanin sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullah